إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداري العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المعطر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالظفر yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na daga gaibu ba za su ƙirgu ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na gaibu ma'ana abubuwan da suke koye annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da su sararewa sun fi wa'yanda suke sarari ya faɗa ai dama ya zo ya sanar da mu koyayin abubuwa ne ya zo ya sanar da mu addini a ɓoye yake da a jazirar larabawa ya zo ya sanar da mu Allah ya zo ya sanar da mu mala'iku ya zo ya sanar da mu ranar kiyama ya zo ya sanar da mu kaza abin da ya sanar da mu koyayi ai ya fi abin da yake a sarari da za a ce ka kirga abubuwan da annabi ya faɗa a sarari wanda suke na sarari muka sani da ya fi sauƙi akan a ce ka kirga abubuwan da annabi ya faɗa koyayyu dama ai wannan ne aikin annabta sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mu dubi ranar isra'i da mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdisi aboki tare da buraka duk ya haɗu da annabawa ya ga kaza ya ga kaza kaga nan ɗan adam mai sufa ‘yan adam da kaza amma daga baitul maqdisi kuma ya hau sama nan kuma tare da mala'iku da su jibrilu bai yi mu'amala da sai annabawan da Allah ya ajiye masa wanda suka tare shi ba su fi su goma ba annabi adamu a sama ta ɗaya alayhi salatu wassalam annabi isa da yahaya a sama ta biyu annabi yusufa a sama ta uku annabi idris sama ta hudu harun sama ta biyar annabi musa sama ta shida annabi Ibrahim sama ta bakwai duk ba su ga amma duk waɗanda masu Allah ya dinga ma'amala da sunan mala'iku ne ya ga al'arsh ya taɓa ya yanzu wannan jiki wanda irin jiki ne kuma wanda ya iya ganin waɗannan abu me gaibun da karagi a duk duk inda ya je ma'amala ya ta taɓa wannan kuma duk ya zo ya ba mu labarin su wannan kenan sannan an zo inda Jibrilu ya tsaya, Sidratul Muntaha, an zo Sidratul Muntaha, duk wani, duk wani halittar, duk wani ruhi mujarradi, wata necar da ba wani abu ne ya haɗa ta ba, ba wani sinadari ne ya haɗu ya yi ta ba, su ne daga sama, su al'arshi su waye, wayannan ba wani abu da aka hada aka yi kun fa yakun ne kawai sai dai kira muhammadiya din to daga sidratul muntaha duk an gama da su har jibril an bashi a sidratul muntaha malaika ya in na ke nan wajen zan kone kamar yadda gashi ke konewa a cikin wuta kai ne ka ita ya rasulullahi shiga bismillah sannan manzo Allah ya shiga zujjatin nuri ya kutsa cikin haske nan kuma waye hajjibril ya kasa a nan wajen abadi nan kuma wani iri ne nan wani irin abu ya gaggani a nan me nan wajen jibril wani ma bai kawo labari ba kuma Allah da ya yi mana tabda ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوهي الى عبد me gaibin da ya rage a nan wajen hawa hawa alamul jabarutin ma gaba ɗaya an keta ta yanzu an faɗa an waɗa wa hijiya an faɗa a hajiya an sun madana fatadalla dana alamul wahidiya fatadalla alamul ahadiya fakana qaba qausaini aw adna ko kuwa ko kuwa to me ya rage to duk wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta bamu duk yanzu wannan abu da ya wai me ya gaibu ne me ya shi ai Allah ya saka ta jimuci da alkhairi ko to ya shi wanda ya ga rabbul izzat to me kuma ya rage wanda ya ga rabbul izzat to me ya rage kuma me ya shi aljan mala'ika al'arshi kursiyu ko me alƙalami durratul baiza ai duk dai mun an faɗe ta ko ko abubuwan cikin aljihu ko ko abubuwan da muka boye cikin ɗaki ko ko wannan shi ne Allah bai sani ba ya je ya iya shiga inda Jibril ma ya kasa shiga kaza kaza ai abubuwan da annabi ya faɗa na gaibu sun kuma nasarari wanda to me ya burgewa a nasarari mutane suna kallon dutse ka zo ka ce musu ni annabi ne amma ku kalli dutse ne sarari ne a burgewa a ciki amma ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ku tsaya ga kabarin abur rugadi akwai akwai tabariyar zinare a ciki a tona ku dan kofi a bayi da shi Allah ba birgiya sallallahu alaihi wasallam an binne abur rugadi tun kafin Hashim ko kafin an alzalla an binne shi da kamar tabariya ta zinare ku tona ku dan ku bar shi da Allah da amma ku dauko kudin ku yi amfani da shi a tona irin wannan kaɗan kenan daga ciki. To sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ya faɗa na gaibu ma ya fi nasarari da ya faɗa yawa. Ya fi nasarari tun gaibun duniya har gaibun lahira har gaibun gaibul gaibi. Shahidu gaibal gaibi duna nu'asi. Yana daga abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su yudi ya tattare wani kaɗan a cikin hujjatullahi alal alami. Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan sahabban nan nasa ƙalla ne wanda Annabi ba shi labarin rayuwarsa ba har mutuwarsa. Ya zo Annabi sai ya bar sahabbai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu huɗu adadin annaba. Shehu Abdullahi ya ce duk sahabban nan ba wanda Annabi bai nuna ma wata mu'jiza ba. bai ga wani mu'jiza daga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ya ba wa sahabbansa labarin gaibon su duk abin da za su yi Allah ne wanda bai gaya masa ba littafi ne ƙasu a nan ya ce da sayyidina abubakar kaza ya ce da sayyidina usman za a yi kaza za a kashe ka ya ce da sayyidina ali za a yi ma kaza za a yi ya ce da sayyidina Umar kaza ya ce da Abdurrahman bin Auf kaza ya ce ya ce ya ce sallallahu alaihi wasallam ba adadi littafi ne babba aka tattare abubuwa a ciki kuma ba wai yan kaɗan da cikin sahabbai aka faɗa a ciki duk kuma ba wanda bai tare da abu Allah sallallahu ya ga mutane uku a zaune suna hira sannan ku huta muke huta muke ya rasulullahi Allah aiki ɗaya daga cikin ku dai ƙarshen rasuwarsa wuta zai wuta zai hada ya mutu ba wai dan wuta bane a wuta zai hada ya kone ya mutu ita ce sababin ma shikenan sun da ya ga mun sun tabbata haka ne ba bare canzu ba da sun ce addu'a canza da duk in sun gan su uku to har yau muna na ɗaya rasu suka ce Allah yake wani dai ba shi bane yanzu dai ko ni ko kai ɗayan ma ya rasu ce Allah ake ashe dai su bin duk ba su bane ni ne wannan wanda annabi ya faɗa ta ya tsufa ya tsufa ya tsufa sosai ya rayuwa har basir ya dinga wahalar da shi ana gasa basir da magani a zuwa ya kuce a hannun masu gasa ya faɗa kan wuta wannan shi ne azuda Allah akbar sababin rasuwarsa kowa idan da yadda al'an ba shi haushe ke na so Allah ya aiko matsiyacin ma ai an gaya mun takobin nasa a nan makwarkwada za ta sauka kuma jini ya ci- ya cika gemu na ai duk an gaya mun yadda zai za a yi mun to na so ma ya zo ya yi abin da zai yi ni in huta da kuma duk abin da ya gaggaya musu wannan ya fi a kirga sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin duk muna karanta a tarihi ya ba a shawa labarin wannan takardar da kuka rubuta ta a yi ma- a daina harka da mu takunkumin ka- karya tattalin arziki da ake cewa ko Eh, tun ana maka ai sha sun rubuta ka a siyarwa da banu hashin ka a hurɗa da su shekara uku aka tsare su annabi sallallahu alaihi wasallama a a kwarin duwatsun gonan abu eh, abdulmuttalib can shi bi bane hashim a nan aka tare su shekara uku ba a hurɗa da su amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya san da shi ya zo wajen Abu Dalib ya ce takardar sharrin da suka rubuta fata ce Allah ya sa gara duk ta cinye ba ta bar komai ba sai bismikallahumma abin da ta bari kenan a cikin Ka'aba aka sa kuma mukullin yana hannunsu kuma sun lande ba wanda ya ce ya buɗa ya canja shekara uku ba su buɗe ta ba Ka'aba ga Abu Dalib ya dogaro sandansa ya zo ya ce to ɗan ɗan uwana ya faɗi abu Ai, ya dace ku yi hankali a ciki ya ce fata ɗaukar wuta gara ta cinye ba ta banko ba sai duk su kan lahuma to ku buɗa ku gani in gaskiya ya faɗa kun san annabi ne wannan ba sai ya faɗi wannan ba annabi ba in ƙarya ya faɗa ni zan je in kamo shi in danƙa muku shi ɗana ya yi ƙarya suka ce eh dattijo ya zo da magana mai girma ƙwarai da gaske aka je aka buɗa duk gara ta cinye ba daga sai iya inda aka rubuta bismika Allahumma bismillah nan kawai aka bari gashi nan to jibi tun wannan lokaci annabi sallallahu alaihi ya bada labarin halakar kisra ya bada labarin kisra ya ya rasu ɗansa ya yi majuyi mulki ya kashe shi ya bada labarin halakar kaisara ya bada labarin sahabai za su buɗe farisa ya ba da labarin za a buɗe Rome kuma duk ya faru. Ya ba da labarin za a buɗe Kustantiniya da faɗar za a buɗe Kustantiniya da, da eh, Muhammad al-Fatih ya buɗe Kustantiniya shekara wajen ɗari takwas. Abin ya faru. Sallallahu Alaihi Wasallam. Annabi sallallahu Alaihi Wasallama ya ba wa al'ummarsa labari Allah zai sarauta sahabbansa akan ƙasa. duniya za ta zo musu kaza sa'ad bin abi wa kaza ke cewa na ga mu mu shida a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda tuma yanda dokunan mu suke kashi haka muke kashi saboda ba abinci yanda doki yake kashi haka muke kashi ganye yake ci ganye muke ci ba abinci yace bakin mu ji yayi faso irin na rashin abinci na ga mu mu shida a gaban annabi haka muke amma duk gaba ɗaya mu shida na hira na ga mun zama sarakunan garuruwa. Mu ɗin nan da na muke kashi irin na tumakinmu, a da muka zama sarakunan garuruwa, to kuma yanzu kashi sarki ai ya canja ko, an ci mai mai ko an ci mai daɗi. Ya ga yanzu ba irin na doki ba ne ko na abu. To, ji ya gaya wa sahabbansa haka. Sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk haka ta faru. annabi sallah ya ba da labarin ma wannan mutum da ya bi shi zai kamo Qurayshawa sun ce duk wanda ya ka annabi sallah da sayyidina Abubakar ko da rai ko ba rai za a ba shi rakumi ɗari duk wanda ya ka annabi ko da rai ko ba rai za a ba shi rakumi ɗari duk wanda ya ka sayyidina Abubakar ko da rai ko ba rai za a ba shi rakumi ɗari Suraqatu bin Malik mutum ne ɗan farauta kawai daji ya san kan sahara ya san dajijjika ya ji labari ya ɗau dokinsa da mashinsa kawai ya je shi ya cin musu har ya kusa da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasila na soma jiyo karatun qur'aninsa yace shi bai waiwaye abubakar ne yake waye shi ya gani sai na abubakar ya ce ya rasulullahi an cin mana manzo Allah ya ci gaba da karatun qur'aninsa qur'ani tsari ne farai da gaske da Allah bai naka wa bainal ladina la yu'minuna billahi karatu hijaban masturan Qur'ani hijabi tsari ma'ana. Annabi ya ci gaba da karatu, ya ci gaba da karatu. Sai na ya Rasulullah an cin mana ba. Sai da ya kusa da su sai kafar dokin ta shige cikin ƙasa ƙasa har ya ƙaurin doki ƙasa ta rike shi. ya ce ku sake ni ya rasu ba zan mu komai ba aka sake shi ya kuma zaburo a ƙasa ta kuma rike shi ya ce yanzu na yi alkawarin ya rasu lallai kasa aka sake ni na yi imani da kuma zan ma komai ba annabi ya sa ƙasa ta sake shi ya zai ce ƙuraisha suka ce in kamo ka kuma in na kamo ka za a bani raƙumi ɗari ga kana gani amma na kasa to ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam to ba laifi raƙumi ɗari za a baka in ka kani ko ya ce eh yace to ba laifi yanzu koma duk wanda ya biyo wannan hanya ka ce ka gama gane hanya ba kowa a nan ni kuma na baka awarwaran kisra da hular sarautar kisra da waye su ba bawa yanzu ka ce na baka kujerar white house ko fa na baka kujerar kocin shine mai hawa kujerar zinari Greenbelt na baka kujerar kocin ko Elise wannan na Faransa su ne duk Napoleon duk abubuwansa na zinari ne na baka takobin Napoleon na baka na baka aurewaren kisra da kambansa da kazansa balarabe da san meye wannan ba ita to rubuta mu rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya rubuta aka dauko ba ta aka rubuta aka komai sa aljihun sai ya dawo ya zo ya koyi duk labari ya zo har annabi ya koma zuwa ga Allah har sai na abubakar ya koma zuwa ga Allah sai zamanin sai na umar aka dandake mulkin farisa din aka ci madain din ma kafitan din kisra din ma kisran ya gudu ya bar karaga tasa ya bar hular sarauta tasa kamban ya ba awarwarayen da shimfiɗarsa da takobunansa irin kayan kisra da aka kawo Madina Laraba ba su ganin kaya irin wannan da suka ga sai na umar da kansa ya ce oi mutanen da suka iya ɗauko wannan suka kawo idan mutane sun isa masu amana sai na je ce shugabansu ne yake da amana sai su ma suka zama masu amana gabansu ne yake da amana su masu suka zama masu amana sahabbai kowa sai dai a dan yanka man wani dan waje na shimfiɗar kisaran ya je ya kai wa masu gursuneti masu kera zinare su auna su duk zinare ne ko an aka dan yanka man dan wani waje zai je ya kai a bashi miliyoyi ya tafi haka sai na ya dinga rarrabawa kaza sai na ya ce a haɗo min awarwarayen kisra ɗin da kandirin da yake rikewa da hular haɗo ina sura kasu bin malik shi yana ɗaki tsoho ne yana tsoho shi aje a zo da shi yace ina alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ga zo ka sa duk aka sassa masa abin ma ya zama kamar abin dariya ya zama abin dariya sallallahu alaihi wasallam ya tabbata duk abin da ya faɗa haka ya tabbata sallallahu alaihi wasallam an ka an mulkin kisra an gama rum din ma an gama da baki da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin kalifofin da za su zo bayansa da sarakunan da za su zo bayansa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mulkin ma'awiya ya ba da labarin waɗanda za su zo bayan ma'awiya ya faɗi yazidu ya faɗi sharrinsa ya faɗi komai ya faɗi abdul walid bin abdul malik ya faɗe shi ya ce zai mun zai mun haƙo a kan mumbari na shi ne sharrin halitta kaza kaza ya hau mumbarin annabi kuma ya yi haƙo a kan mumbarin bayan rasuwar annabi da wajen shekara sittin ko saba'in da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abbasawa sarakunan abbasawa kalibobin da suka yi da garuruwansu da bagadazan ma rana ɗaya Allah zai aiko da halakarta a zubar da jininta a rusa ta holako wannan mangoliya ɗin magoli suka suka rusa hijira tana da shekara ɗari biyar annabi ya faɗi abin da za a yi hijira tana da shekara ɗari biyar kuma aka yi hakan duk gaba ki da sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abubuwa na zamanin sa da wa'in za su faru bayan zamanin sa zuwa tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin al'ummarsa da abin da zai same ta duk wannan ya ba duk yana nan a rubuce ya ba da labarin za a kashe mutane a harratu harratu wakin lambatu ne a madina dan batul yana nan bayan baki a harra tan arratuwa ke tana nan bayan madina unguwa harra tana nan bayan madina ya ba da labarin mutanen da za a halaka yakin da za a halaka an yi wannan yaki sai da aka kashe sahabin annabi sallallahu a wannan yaki dubu da wajen ɗari uku ragowar sahabi sai da aka kashe tabi'i sai da aka kashe wajen dubu goma sai da aka kashe wajen dubu goma sai da aka cikin shege fiye da dubu a madina annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen sham ne suka suka yaki yazid ya nako mutanen sham suka suka yaki madina ya halatta madina annabi ma kwana uku sai da dawakai suka dinga sukuwa kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da komai sai da aka kwana uku ba a shiga masallaci ba ba wanda ya isa ma ba ka jin komai a madina sai warin jini gazwatu harra in ba ka karanta ba in aka ga za ka ce ka rantse da Allah wannan abu zai yiwu ba kuma ya yiwu a an gama amma al'umma annabi tana nan lafiya amma abubuwan da ya faru magana sa ba su da daɗi sai mutum ya duba tarihai to annabi ya ba da labarin wannan sallallahu alaihi wasallam in ka shiga baki'a akwai katanga da aka kewaye ana cewa kabarin shahid wayanda suka dawo daga Uhud nan ne dai kabarin mutanen Harra yakin Harratu to dunna aka zuba su ya ba da wannan labari sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin annobobi da suka za su faru bayan sa annobar da ta faru a Sham annobar da ta faru kaza ko Allah karatun mu na wajen shekara duk mun kawo abubuwan da ya faru annabi ya ba da labarin wannan sallallahu alaihi ya ba da labarin Allah zai kiyaye madinansa annuwa ba ta shiga ba an gani ya ba da labarin akwai daga cikin al'ummarsa wanda zai yi magana bayan ya mutu duk tarihinsu yana nan wanda bayan su mutu kuma sun yi magana duk tarihinsu yana nan annabi ya ba da labarin sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sultu bin ashimu ya ce shi kaɗai mutane adadin muzar da kaza za su shiga aljanna saboda cetonsa wani goga ne aka yi saboda bai bauta Allahnsa mutane na annabi da za su shiga aljanna da ceton wannan mutumin shi kaɗai ranar lahira gayya ne Allahu akbar annabi ya bada labarin sallah wa habu bin munabbah wa'annan su suna ɗan wani miza daban saboda iliminsa ya ba da labarin gailanul kadari wani shaidani ne aka yi malam shi ya fara kawo rikici cikin addini kowa an halicci aikinsa a a koko kowa Allah ne yake shirya koko kowa an ba shi ikon ya nasa ya fara kawo wannan rigima a cikin addini annabi ya faɗi sunansa da abin da zai kawo ya ba da labarin uwaisul qarani sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mutanen da za a kashe da zalunci a garin da ake cewa a zara'a shine hujuru bin adiyin wa ashabuhu ma'awiya ka sa a kashe su gwamnatin ma'awiya ce hujuru bin adiyin dan adiyi dan hatimu da'i jikan hatimu da'i wanda mai kyauta hujuru bin adiyin abun mamaki wannan hujuru bin adiyin annabi ya faɗi kashe shi da za a yi a garin a zara ya faɗi darajar su shekara dubu da wajen ɗari uku da wani abu a zamanin nan namu tun da wannan 'yan gistin suka fara yaƙe-yaƙen na su tona kabarurruka su abu yau bai fi shekara biyu ko uku ba aka tono hujuru bin adiyin din aka tono shi ga hotunansa na galibi duk akwai hotunansa a cikin waya hujuru bin adiyin sa'abin sayyidina ali ne ya yaki da sayyidina ya yi sufin ya yi kaza kaza gashi nan lafiya kalau kamar yana bacci amma bai hana su kona shi ba kuma wannan zamanin kuma galibi yana nan cikin wayar mutane ku jirbi na ajiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin malamin madina za a yi wani malami na madina da ya kusanta mutane su daki raƙumin su su haura kumi su kewaye duniya ba su samu malami irin malamin Madina ba. Malamai suka ce Imam Mali yake ne. Don haka ta faru. Duniya na sami irin malamin Madina. Wannan kenan. mazalla ya labarin malamin Qurayshawa ya aka malamai suka ce Imam Shafi'i yake ne ba Quraysh ne mu dan Makka ne Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma yayi maganar ƴaƴan Farisa da ilimin su da komai Farisa din nan dan da dan wani gari in ka tsallaka Quratu to ka so shiga Farisa galibi yanzu Farisa tana cikin Iran, Iran Finland, da Farisawa masu Iran yanzu duk kusan Farisa ce, duk da akwai a Hawas, akwai Iran, a cikin Iran akwai gari da ake sa a Hawas kuma Laraba ne. Amma dai galibi duk ƙasashen Farisa suna cikin Iran, tekun Farisa ma gashi Iran. Da wani abu na Kazakhstan, da wani abu na Kazakhstan, da wani abu na Turkmenistan, da wane ne, wannan duk kusan Farisa tana nan wajen. suka zuye suka za manzala ya faɗi iliminsu farisa ba wai shi'a ne duk farisa ji shi'a ba a'a ai kusan duk ahli sunnatin da suka yi littattafai suka duk farisawa ne bukhari muslim duk mun yi karatun su bukhari muslim duka da manya-manyan masu tafsiri da manya-manyan masu nahu da manya-manyan kaza farisa kuma ta ahli sunnati ne ƙasar ta zama kusan gwamnati ta zama ta shi a kaza daga safawiyawa daulatu safawiyya daga nan aka fara kuma har kuma aka taho aka zo jiyin jihadi din nan na ayatul lahi kumaini ta zama ƙasar shi a gaba ɗaya amma akwai ahlus sunna tili a ciki wa'anda duk littafin su ake karantawa annabi ya faɗi ilimin su to ji ba tun daga salmanul farisi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada shawaran ma wannan yaki da mutanen maka suka ɗauro wa madina ga zuwatu khandar shi ya bada labarin ga yanda za a yi rami a kewaye gari ga ya bada wannan tun daga nan za ka san technology to yanzu jibin rikicin da ake da su a duniya nukiliya ma suke so su ita america ta dage ba ta yi kaza ko abin da duk ma kasashen musulmi ya dace su kira ko dan su ko dan ma'aikatu ko dan kaza wajen kere-kere yanzu in ba kasar turan ba kuma ba wata kasa mai kere-kere irin tasu har a yanzu ma tana kaza iran din gaba ki da to manzo Allah ya bada labarin ƴaƴan Farisa da ilimin su da komai tun daga Abu Hanifa shi ma ba Farisa ne Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu da tili daga shugabannin hadisi malaman hadisi tun fara daga Bukhari ibn rahawaihi zanjawaihi babawaihi wannan duk fadisarci ne sunayen duk fadisawa ne shehun musuluncin hadisin ma gaba ɗaya kudubin hadis malaman hadisin ma ibn rahawai shehun bukhari ma gaba ɗaya suna ba fadisan ne duk gaba ɗaya rahawaihi kudubin ma na hawan larabcin ma gaba ɗaya ko Allah ba ma laraba mana sibawaihi duk fadisawa ne sibawaihi duka annabi ya bada labarin su da iliminsu sallallahu alaihi na daga manya-manyan malaman hadisi da aka yi da manya-manyan malaman tafsiri da manya-manyan faƙihai na daga mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanafiya ikon Allah a cikin masu mazhaba ba wanda ya kula da bin karatun hadisi irin imamu shafi'i irin imamu shafi'i ya fi kusa da zahirin hadisi ya kusa da zahirin hadisi shi bai cika kawo ra'ayi ya fi kusa da zahirin hadisi imam shafi'i kenan a cikin masu mazhaba wanda kuma ya shigar da kwakwalwarsa ya shigar da ra'ayinsa ya fitar da hukunce-hukunce wanda hawa yansu masu suna ganin wannan ya halakacce ne ya yi ijtihadi a gaban nan ya yi kaza-kaza Abu Hanifa. Akwai wanda suka dinga tsine mar a zamaninsa, duk in yayi sallah ya tsine wa Abu Hanifa, Allah kai ba kaza, ya ɓata shari'a annabi. Yau in dai ka bar gaba ta tsakiya ka bar ƙasar Laraba ka shiga Iran din tun daga nan ka shiga gaba ta nesa din canan Japan din duk wani ƙasar kere-kere duk wata ƙasar technology yau akan mazhaba Abu Hanifa suke. shi suka ga maganarsa ta dace da addinin da su ƙwarewarsu ta ba su. Allah ya kima wanda suka dinga tsitsi nema a zamaninsa, ba su san ga wannan zamani zai zo da iya bare ba a ce za a ɗau malikanci a ce a kai can saddu zari'a ce toshe dai kan karna ta zo sunan zama hawa mu kenan ta malikiya in Allah ya ce ka aje baki titin nan Imam Malik zai ce to in ka a tsallaka titin nan Imam Malik zai ce to ai ko kofar gidan nan ma ka aje ba ma bala ta karabu fama wai zo ce a ce tsallakewa aka ce ka ai bala ta aka duha to za ka gansu dukkan su kusan marhaban Abu Hanifa ne saboda ra'ayyukansa da kwarewarsa tun a wancan ya nuna technology shi kuma a cikin addini duka baki ɗaya wannan kenan to wai ne ayan farisa kenan Allah ya da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin canjawar duniya da canjawar halin musulmi bayan karni na uku ko karni na hudu haka ya faru ya ba da labarin al'ummar za ta rabu saba'in da uku wannan ya faru ya ba da labarin kawarijawa sharrin al'umma komai girman ko kayi girma irin na sayan na ali ko kayi ma'alba irin ta sayan na ali ko kayi musulunci na ta sunan ka kafiri a wajensu kuma sai ka sake wata sabuwar la ilaha illallah ba sai ta da la ilaha illallah da sayan na ali wajen manzon Allah ba ko sallallahu alaihi wasallam duk wannan ba la ilaha wata sabuwar la ilaha illallah sai yayi wata ki tashi hankali ni na fara cewa bayansa sa tun ba ni da gemu nake yaki a karkashin tutarsa har na tsufa tun na yau ga shekara sittin da wani abu amma duk banza ne sai na sake wata sabuwar la ilaha illallah a hannun gugu to haka suke da haka ko ai hakura ta aikin sa kai da na ni cikin sa an ce kafiri ne sai ya sake sabuwar la ilaha illallah kowace iri kuma da ya bin kawari da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam dan adam ba komai ne a wajensu ba ga ga dan kabbabu bin aratin an kashe shi an fede cikin matarsa an kaza kaza amma wannan duk ba laifi bane amma dabino ya faɗo ɗaya a cikin masu wannan ɓarar ɗaya ɗauka ya sa a bakin da ci ɗaya ce haramtin zaka ci kai ka shuka dabi ga mutane an karkashe na Allah amma ana faɗa an shi dabino guda ɗaya zaka duk suke sai dai girmama dabino sai dai girmama zaitu zaitu sai dai girmama kaza sai dai girmama kaza ka ana adam banza ne a kashe shi a rusa kaza ai kaza kaza wannan sananne ne annabi ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗi rafizawa shi'a masu zagi su ake cewa rafizawa shi'a ya kasu akwai shi'a wanda ahlus sunnati sun yarda da ita sun abu wa'anda suka ce su ba su yarda a tsora sayyidina Usman kan sayyidina Ali ba. In dai kun ce sayyidina Abubakar, kun ce sayyidina Umar, haka ne, amma me ya ka sayyidina Usman kuma? A tsora shi. Da haka wani sa'adu sunatin suka zan mutum ya ce sayyidina Ali ya fi sayyidina Usman ba komai. Amma in ya ce ya fi sayyidina Abubakar ba shi ne za a ba shi kashi a jefa shi a kuku. Saurin rai da rai. Bare ya zaki. To, wa'yannan su ne dama-dama, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labarin rawa fizawa za su fito, wanda za su karkaɗe kowa su zubar da komai su zubar da habban annabi su zubar da shari'a annabi su zubar da ce sai abin da sai na da kaɗai da kuma abin da ya zo da shi kaɗai. Duka su ne rafizawa. Wa'yannan ba su faru ba ma sai zamanin Zaidu bin Aliyu. zaidu dan ali zain al abidin ali zain al abidin dan sayyidina husain sayyidina husain dan sayyidina ali to zamanin zaidu bin husain su suka kirawo shi su suka watse sun kirawo shi za su taimake shi ya yaki sai da ya kafa runduna din ya yi komai ya kafa zamanin abu hanifa dama abu hanifa ya gaya masa mutanen nan su suka yaudari kakanka suka kashe shi to kai waye kake gani a wajen su yace dan na zama ina da hujja wajen Allah kan mutane su za su taimake ni ni kuma nake fitowa kuma yanzu ni na sai da aka fita fagen daga sarkin ya fito da rundunarsa ana fagen daga suka ce to ba za mu yaki da kai sai ka gaya mana waye Abubakar da Umar a wajen ka me matsayinsa a wajen ba annabi ne sai ga ba ka zage su ba to ba ruwanmu da kai ce ku tafi an tumur rafizat daga nan ya sa musu wannan suna suka watse hukuma ta bubbuge shi ta kashe shi to daga nan rawa bizawa daga nan har kuma daular su ta safawiyawa din nan ta tsaya har daular su ta safawiyawa din nan ta tsaya su ne dai ga su nan duk gaba kida to manzo Allah ya ba da labarin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba da labarin kadariyawa su kuma ƴan dan kowa kowa shi yake aikin kansa ba wani zancen Allah yake shirya to ya ta ina kowa shi yake abu kadariyawa su kuma ya ba da labarin marja'iyawa su wasu da ce a kai haba ai duk kowa ya kowa ya komai Allah ya yi ya ba da labarin ya ba da labarin zindiƙai da za a yi a duniya ya ba ba da labarin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wa'yansu mutane za su zo su dinga juyar da sunna ta in an ce musu na ce suke kari ba ruwanmu da shi mu abin da yake a Qur'ani shine namu kawai yan Qur'ani yan Qur'anai din nan kawai kamar su suke kawo musu hadisi wannan ba yanzu aka fara yin su ba tarihi ne mai yawa mazalla ya ba da labarin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wanda za su zo ga karatu tsibi-tsibi na musulunci Allah su ɗauko ba sai dai cewa Allah ya dade ta kan al'arshi da duwahu ya daidaita da kaza mutashabiha su dai yana saukowa don ai tattakowa yake yi kamar mai saukowa daga kan kafar bene da kaza kaza annabi ya bada labarin su ga karatuka na alwala ba su koya jama'a ba ga asuwaki ba su koya jama'a ba ga ɗabi'u ba su koya amma dai sun tafi sai rikici annabi ya bada labarin su sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin za a yi ‘yan sanda, za a yi ‘yan sanda. Da yawa malamai sun ce, kasancewa annabi ya ba da labarin wani abu ba shine abin nan mai sharri ba. Zai iya zama wani abin alheri ne, wani abin zai iya zama sharri ne, wani abin zai iya zama biyun ne. Ya ba da labarin mahadi, ya ba da labarin annabi Isa, ya ba da labarin dujal, ya ba da labarin dabba, ya ba da labarin ya juju wa majuju. ya ba da labari ya ba da labari ya ga yanzu kuma a cikin waɗannan akwai mai kyau akwai mara kyau to da an ce ya ba da labarin yan sanda ba ta za a yi da gudu a ce ai ya ce yan sanda ba su da kyau ba ko kaza ka amma dai ya ba da bai san wannan ba a zamanin sa ya ba da labarin yan sanda da kulkin da suke rikewa duk gaba ɗaya da kuma kuma a ce dogarawa da wannan bulalar buzaye da suke luru da suke rikewa hatta kira da guru da suke rikewa to annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan duk gaba ɗaya annabi sallallahu ya ba da labarin hajjaji bin yusuf sakati al-mubir mai zubar da jini ya ba da labarin yusuf bin hajjaji bin yusuf sakati ya ba da labarin muktar bin ubayd sakati shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin gina Baghdad wannan ta Iraki annabi sallallahu alaihi ya ba da labarin Busra ta Iraki ya ba da labarin Kufa ta Iraki sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwa ne yan kaɗan a cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin su Imam Suyuti ya ka duba Hujjatullah alal alamin za a gani to Sharif gamari ko gumari mai al'iktira'atu yake cewa amma abin da ya bayyana a ƙarnin nuka zamanin nuka ma'ana shi shekara shi ne ƙarni a zamanin nukan da suka shige na abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manyan malamai sun isar mana wannan sun faɗe shi sun yi manya-manyan littafai akwai littafai manya-manya wanda kowanne ɗabaƙa kowanne ƙarni malamin da ya rasu wannan ƙarni zai yi rubutu ga abin da ya faru a ƙarni na ga abin da ya faru tarajimu ga abin da ya faru ga abin da ya faru abubuwan da annabi ya faɗa sallah da ga sun faru sun faru kowanne zamani ta har a fitaccen malamin da ya bugi kirji ya rubuta abubuwan da suka faru a wannan ƙarnin kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa bare ma cikin manya-manyan littafai din nan na tarihan annabi sallallahu alaihi wasallam na falalolin annabi na mu'jizozin annabi sallallahu alaihi na abubuwan da Allah yake bance annabi da shi kafa'isu bare kafa'isul kubra ta suyudi sun bayyana mana wannan duka sun kyautace sun tabbatar da shi da amanar ilimi wani ma ya ce ya ga abin da idansa ko ya ce ya gano abin da idansa wannan duk malamai sun rubuta a littafi shi da littafi yake cewa amma abin da ya faru a zamaninmu karni na ishirin tun daga 1900 zuwa 2000 wannan ake cewa karni na ishirin na miladiya shi ne ɗari ɗari ɗari ɗari a cikin haihuwa annabi ta ga ɗari ashirin ke ɗari guda goma ba dubu kenan ba ɗari guda goma ba dubu kenan ba a yanzu 2000 muke ka ƙarni ishirin kenan ko to yanzu mun shiga 2000 kaza 2019 yanzu mun shiga ƙarni na ishirin da ɗaya kenan mu yanzu mu yanzu ƙarnin da za mu yi ba an haife ma ƙarni na ishirin amma ga shi yanzu mun shiga ƙarni na ishirin da ɗaya 2000 wani abu na hijiran manzo Allah ku sallallahu alaihi wasallam yanzu karni na goma sha biyar ake ciki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in dubu ɗaya da ɗari hudu karni goma na sha hudu kenan amma yanzu kuma a cikin karni na goma sha biyar ma an ce shekara arba'in a ciki yanzu muna cikin karni na goma sha biyar na manzo Allah sallallahu alaihi hijira karni na ishirin da ɗaya na annabi Isa alaihi salatu wassalam to yake cewa amma abin da ya faru a wannan zamanin namu karni na 20 din nan na juyawar halaye duk irin halin kirki na bayan Allah na shekara ɗari da ya shige amma daga shigowar karni na go na 20 din nan saboda duniya ta canja wayewa ta zo fina-finai sun zo kala-kala, abubuwa ga shi nan yanzu ba wai ma kafin ma shekara ɗari nan ba, yanzu ka koma ma shekara hamsin nan ba, ka ga hotunan shekara hamsin ka ga yadda ake ɗaura zani in mata ne, ga yadda ake ɗaura ɗan kwali, ka ga yadda ake sa mayafi, ka ga irin kayan wancan lokacin. kaga irin adon wancan lokacin su jagiran wancan lokacin da ɗan kunnayen da murjanai da yake jikinsu kaga mu kuma yanzu namu ba ko dai kaga yan ƙauye ne su sai kaga dai akwai sutura akwai dai dattako akwai kaza kaza kaza ko turawan da suka zo mana da ku ga baturiyar ingila irin kayan da take sawa wani irin kumutun kaya duk sai yana jan kan titi masu tarbe ko ina a yanzu ɗan kamfan da suke zuwa da shi kaga ko a turawan mutuncin na da da na kaza ba kuma irin na yanzu ba shigar su ma da kaza to irin canjawa halulluka da canjawa duniyar ma gabaki ɗaya yanzu ko nan da shekara talatin bayan kasafi sai ka san yadda unguwar ku take da ba haka take yanzu ba akwai wani kududdufi da ka sani ruwa ne ana so ana ruwa ya zama gidaje ne ma a wajen in kai wasa ma sai an nuna ma wani wajen nan aka haife ka nan aka yi kaza kaza halaye sun duniyar ma ta canja da bacin halaye duk abinda ba a sani ba ma a da yanzu duk zaka zo ka tsarar da shi da manya-manyan abubuwa na ban mamaki da suke da suka faru a wannan karni na 21 na 20 din masu girma da wannan kage-kagen sana'o'i da aka kakkago su a wannan ƙarni yake cewa ban ga wani ya yi littafi akan wannan ba to da haka shi ya tsayaye wannan littafi a fitacce ya fi fitar da waɗannan abubuwa duk gaba ɗaya a cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa da haka shi ya tsaya ya fitar da ayoyin Qur'ani da suka nuna wannan ya fitar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka nuna wannan duk da dai galibin abin da zan faɗa ya ce an faɗe shi a cikin alamomin tashin kyama kowane littafi yanzu ka duba bukari sai ka ga alamomin tashin kyama duk hadisan nan ka duba sai ka ƙarshen can an faɗi duk alamomin tashin yace an faɗi wa'ansu sai dai an faɗe shi a dunkule amma ba bayani ko kuma zamanin wa'yansu ma bai zo ba amma mu a ƙarnin nan na ishirin ka ce kusan duk abin da aka faɗa ma ya faru ya faru wani abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sunan abin da yanda yake wani abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi misalin abin ya kwatanta abin ya hotanta wa sahabbai abin saboda iya hankalin waɗanda suke wannan zamani iya abin Allah sallallahu akwai wani irin gida aljanna na waje yana gano abin da yake cikin ɗakin duk gaba ɗaya na ɗakin ma yana gano abin da na waje yake kuma yadda ka san fitilar sauraruwar surayya dan haske haka gidan yake wannan ko anan duniya gidan gidan zun kana manya manyan otal din nan kana waje otal da awa na ɗari kana hango ɗakin kamar tauraruwar surayya kana hango abin da yake ciki da in aka zage labula wani ɗaki kawai gilas ne kawai sai dai labule ne ya mai da shi ɗaki shi ma kuma da zai buɗe labulayen duk abin da yake cikin gari yana gani da wayannan otal na kusa da harami duk sanda da ake a harami duk ana gani duk da baki da ba ga yanzu mutanen da labule kawai suka iya ɗan sa gwafa a ɗan yi tambon tanti ya ga zaka dinga gaya musu ma nan za a yi gidan gilas ma za a yi gidan gilas ma da kaza amma an ɗan gashi ya motsar gashi sai ga abu ne gashi sallallahu alaihi wasallam to yadda kowane zamani zai iya fahimta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba shi jawami'ul kalim hikima magana ɗaya da za ta tattare azalan wa abadan kalma ɗaya zai faɗa kowane zamani in za su zasu to gashi gashi gashi an yace amma kowane 'yan zamani waɗansu abubuwan za a ga dai sun yi wata fassarar ne ko sun kamanta ne ce amma ka ga abin da idan ka ka taba abin da idan kuma ka san da wannan ake ce sai dai zamanin sai dai wannan karni na 20 a zamanin sa kuma mu yanzu karni na 21 amma ko wanda zaka ji an kwatanta ne kamar yadda duk zai zo an kwatanta ne dan haka malamai suka fake ku cikin sharhin waɗannan hadisai da da bayanin su iya abin da Allah ya fahimtar da su saboda wani hadisi in ba dan imanin mutanen ba ba dan imanin wa'anda suka karɓo shi ba san ce za a yi ƙarya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda za mu zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan labari ya zo wa mutane cewa mahadil muntazir ya bayyana za su fito suna neman sa za su yi tafiya kamar ta kwana a tsakanin daga gama hajji zuwa rana ashura zuwa goma na safar daga gama hajji zuwa goma na safar kaga hajji ana gama ta ranar jifa na uku ko ranar jifa na hudu ranar jifa na uku bayan sallah da kwana biyu ko bayan sallah da kwana uku to yanzu mu ce bayan sallah da kwana uku an gama hajji ranar ko ma wanda ya tsaya a minan bai ta'ajjili ba bai ta'ajjili ba ranar bayan sallah da kwana uku da ya gama hajji an gama hajji bayan sallah da kwana uku yanzu kwana goma sha uku kenan ko ba ga akwai ragowar kwana goma sha bakwai yanzu ga ragowar kwana goma sha bakwai safar zulhajji ya kare yanzu muharram ya shiga ashura tana zuwa goma ga muharram ga goma ga sha bakwai yanzu kwana goma sha bakwai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga gama hajji zuwa rana ashura mutane za su tafi suna neman mali za su kai da kawowa tsakanin maka da madina sau uku su zo maka a ce bayanan su dawo madina a ce bayanan su dawo maka a ce bayanan su dawo madina a ce ba su dawo maka a ce ba za su haka sau uku yanzu wannan hadisi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar raƙuma in an fito daga madina zuwa maka sai an yi kwana goma daga Makka zuwa Madina an yi kwana goma, kwana nawa kenan ashirin. Annabi ya ce za su yi haka sau, sau uku. Ishirin, ishirin, ishirin sau uku nawa kenan sittin. Wajen wata biyu cin kaza. To kuma shi kenan ka zai za su kai ba za su dan huta ba ba za su kaza kaza kaza ba. To nan masu hadisi suka yi ta abu suka ai waliyai ne waɗannan. Naɗe ƙasa za a yi musu. wai suka ce kaza kaza amma a zamanin mu ai an san ai ko a ranar ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su kai da kawa sau uku zai yi ko ba zai yi ba ba wai kwana ashirin da abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rana ɗaya mutane za su zo maka su komo madina su zo maka su komo madina in mahajin nan ya bayyana su zo maka su komo madina za su yi haka sau uku ba komai ga motoci masu gudu awa hudu yanzu kawo mota daga makka zuwa madina awa hudu ka zo awa hudu ka zo in jirgin sama ne minti arba'in da biyar ka zo kilomita ɗari biyar ne da wani ɗan kaɗan kilomita ɗari biyar ne in ka bari ma irin motocin nan ƙanana yanzu na gudu ai kai ma sau uku a rana illa zai yiwu in ma an ce mota ba ga jirgi ga kuma wannan jirgin ƙasa na electric kaza kaza a kaga to an suna ta hadisa bayan Allah suka ce wayannan mutane waliyai ne naɗe musu ƙasa za a dinga yi bayan Allah ne kaza kaza suka yarda da hadisi da sun kula da zamanin za su wannan ƙarya aka yi annabi wa shi abu zai yi haka amma suka karɓe shi suka yi irin ima kaga yanzu dole suka yi wa abubuwan fassarori da kallon amma zamanin mu fa yanzu sai mun sai waliyai za su kai da kawa madina ta uku ko ba su kima dai ya hau mota kan gashi na kaga yanzu kuma zamanin mu mu ka ga abin gashi a tabbace gashi a tabbace to irin irin wannan to haka malamai suka yi ta sharhin abu suka abin da Allah ya fahimtar da su wani abin ya fi karfin hankalin suka yi imani in dai annabi ya faɗa fa in qala fa huwa sadaqa sai na abubakar ya ya fara kafa barcishan kan hadisi ka ji abin da abokin ka me ya faɗa wai ya ce daga maka ya je baitul maqdis yace in dai shi ya faɗa yayi gaskiya wannan ne ilimin hadisi dan kar a je a ɗau wanda ba annabi ne ya faɗa ba amma in dai wanda annabi ya faɗa ne to ai ko na gane ni waye zan iya gane abin da annabi ya gano in dai ana sadaka yayi gaskiya ko na gane ba Allah ya saka malamai akan haka suka ɗauko har suka kawo zamanin nukan da duk waɗannan abubuwa ga su an gan su a tabbace duka baki da. Wanda suka yi ta sharhin su suka warware duka baki da da abubuwan da zai faru suka kan kawo wayansu masu haske ma Allah ya dan haska ka musu suka dan faɗi wani abubuwa har Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan zamani duk aka ga wannan Allah ya kawo wannan zamani duk aka ga wannan duk ga baki daya. Ƙuru-ƙuru gashi na daga abubuwan mamaki da komai abin da ya faru manya-manya da abin da mu ma kanmu yanzu nan da ƙarshen duniya kuma ba mu san ko nawa ba kaza kowa kuma zai mutu ya bar abun mamaki bayan sa kuma sai wani abun mamaki ya faru da shi ma za a ce dan ƙauye ne a zamanin yanzu Allah ya san me zai faru nan gaba inda shauran duniya wanda mu ma kanmu yanzu duk waye wanda muke gani yanzu sai mun zama ƴan ƙauye ne a wannan lokaci duka baki ɗaya yana daga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu qiyama ba ta tsaya ba hatta taro umuran iraman sai kun ga lamurmura masu girma lam takunu tarawnaha ba ku kasance da kun san kuna ganin ta ba wala tu'atisuna bi anfusakum kai ko irin zancen zuci ɗin nan ma ka saƙa wannan abin zai yiwu ba ka taɓa saƙa shi ba annabi ya ce wata rana sai kun ganshi ya faru wannan gaskiya ne yanzu kafin wayoyin nan su faru sai lanji layin ake hotel transport nan na gida wannan mai waya kafin wayoyin nan ya taɓa tunawa a kwakwalwarsa cewa waya irin wannan ɗan abu a cikin aljihun kaza zai faru irin wannan kafin a hau duniyar wata waye ya taɓa rayawa ma a zuciyarsa tun kan jirgin ma ya fara tashi waye ya taɓa rayawa ma a jirgin ma za a iya tafiya a sama bare ma kuma har a hau duniyar wata duk da dai mun san annabi ya hau buraka sa rama wannan ba wani mai ja kawai annabta ce duk da ya je sama wannan kaza kaza to Allah sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan da ba ku taɓa ma rayawa zuciyarku wannan abun ma zai faru ba rawahu nu'aymu bin hammad Nu'aimu dan Ahmad ya rawaito shi ɗaya daga cikin shehunan Bukhari. A littafinsa da ya sa kitabul fitani daga hadisin Samurata bin Jundubi da Abu. Ahmad ya fitar da shi, Bazzaru ya fitar da shi, Tabarani ya fitar da shi. A cikin hadisi dogo. To ko sa ko sahabbai Allah ya yarda da su da manyan malamai Allah ya yarda da su ba su rawaito komai ba na annabi sai wannan magana annabi ya nuna mu'jiza cewa za ku ga abubuwa nan gaba wanda kwakwalwar kuma ba taɓa raya zai zai faru ba za ku gan shi a yi wannan ma ya isa mana Allah ya san da shi zai yi kenan duka baki ɗaya dan wannan labari wannan magana tana daga cikin jawami'ul kalim magana guda ɗaya mai tattare dukkanin abu manzo Allah sallallahu alaihi yanzu ko me zai bayyana yana cikin wannan hadisi ko me ɗan wani zamani suka gani yana cikin wannan ko me zamanin su na gaba suka gani yana cikin wannan ko me zamanin su na gaba suka gani yana cikin wannan har duniya ta gama har duniya ta gama duk gaba ki da wannan hadisi ya isa saboda abubuwan da yake ya faru yake faruwa da zai faru na daga kere-kere da abubuwan da da wani dan adam ma bai taba gani ba bai taɓa ma raya wa ƙwaƙwalwarsa ma akwai wannan abun ba ko zai faru. Kai da yawa ma abubuwa ya faru a zamanin nan ji sharif, ike cewa wanda shi gumari, ike ta da yawa ma abubuwa ya faru a zamanin nan wanda ma baka ko an ce ma ma zai faru ma ba za ka taɓa yarda ba. A zamaninsa ba, ila yanzu wannan littafi ya yi shi wajen tace wani abu. Na, tace wani abu. A ba za ka, to shi kansa da ya zo yanzu, da ya ga ashe ya ba kallo da ya zo yanzu ya ita so da yawa abubuwa sun faru a wannan zamanin da in an ce ma zai faru ma kai da kanka zaka da cewa ƙarya ne kuma sun faru kaman tashi a sama jirgi ya tashi a sama kafin jirgi ya fara tashi waye za a gaya mar wani abu zai ɗebi kaya da komai da mutane da kai tashi a sama ya dinga yawo kan gidajen kuma ba a tsoron ya faɗo sai dai in wata kaddara ta Allah ta faru asudan ya faru wannan wa za a gaya yadda da wannan in ba ya kawo lokacin ba bare irin wannan tashi na yanzu bare irin wannan jirage na yaki bare irin wannan sabin ko sabin gashi nan mai ɗaiban jama'a wajen mutum ɗari bakwai da kayansu da tankokin mai da tanko kuma ya fi gudu bare irin wannan jirgi na ingila kasuwa guda ce a ciki kuma jirgin sa bare wannan jirgi na America White House ce gaba ɗaya a cikin jirgin fata gwamnati ce gaba ɗaya a cikin jirgin duk da baki ɗaya bare bare bare wannan wale ba zai yarda da wannan in ka ce iska ce ta ga jirgin in zai sauka ya yi ƙasa ƙasa ina wannan iskar take yarda da shi ka za ka kuma tun da Allah ya hore musu sai a ga da za a koya mai abu ne mai sauki duk da baki ɗaya wannan ba dan ya faru ba an gani ko da aka gama za ka yi da shi ba duka ba ɗaya kamar tafiya a cikin ƙasar ruwa da jirgin ruwa ya hau kan teku aka sani amma yanzu jiragen ruwa ma suna a cikin teku ma suke tafiya ba ya ma sun fito kanta ba wannan ai wahala ne ga na yaƙi nan ga na kaza gari guda ne amma a cikin ruwan yake tafiya shi da wasa da magana da mutane kana daga nan kai magana da mutumin Kano kana daga nan kai magana da mutumin Saudiya kana daga a garuruwa ma in ba wannan ya faru ba shi za a gaya an ce akwai sarakuna daga cikin sarakunan na nan arewa da bature ya gaya musu cewa wata rana za ka yi magana da sarkin gari kaza aka fassara a sarkin ya ce kafiri kenan kafiri bai kunya ƙarya kafiri bai kunya ƙarya yace da babban zaginsa ina zan ba ne yace yace ya kasoro kaza ka yi magana mu ji, ka yi magana da sai mun ji. Zakin ya je ya shiga wancan tsoron ya dinga kwallon ihu amma ba da ko a san ma me yake ba a ji ba. Sarki ta aje a kira mutumin ba an ce ka yi magana ce Allah yalla bai hamuriya ta da shi. Ihu na dinga zabgawa a jiki gashi hamuriya ji kirari irin na ihu irin na fadawa din nan. In suka kwarara ihu sai ka ji magaban ka ya faɗi. ce shi ne ta yi ba ce to amma ka ji kafir ya ce zan yi magana da sarkin gari kaza Allahu akbar da wannan sarki ya tarar da lokacin telefon ai da ya ga kafirin yayi gaskiya duk da makaryaci ne har yayi gaskiya da aka wa huwa kazubu aka shedanin da ya ga wa sahabin nan fa'ida ayatul kursi manzo Allah ya yayi gaskiya amma dai makaryaci ne shi kuma yayi gaskiya cikin wannan to yanzu ba dan an ga to yanzu duk wanda suka saba da landline din ma sai an dau waya sai an yi kaza kan in suka zo nan wannan za a yi kuma hankalin su kuma ya tashi ga dai wayoyi biyu yanzu ga su a hannun me ya zai bayyana nan gaba kuma Allahu a'lam mu ma duk mun zama yan kauye to wannan kenan da mutumin da mutumin ƙarshen duniya ya dinga jin maganan mutumin farkon duniya rediyo kana jin magana kana jin magana na arewa na na America kana jin magana na kaza ka kai kuma wannan rediyo da ma kuma mutum aika hotuna din ma da magana su da komai TV kuma an so ma TV an so ma TV kuma da aika hoton da magana da komai kuma aika shi aka yi ta iska to ga shi nan mutum din ne ga maganar ta gashi da kuma kuma an ta iska aka aiko shi kaga kaga zuwa da gadon balkisu a ji shi ma gadon balkisu fax fax wannan shine fax fax din sa aka yi gaba ɗayan gadon ta iska aka zo da shi eh zuwa gadon balkisu to to kuma a ji gashi nan ana yi yanzu za a aika labarai da hoton da komai kai ma yanzu wani bidiyo gaba shi da sai kai message din sa sai ka watsa bidiyon gaba ɗaya ka ce ai na aiko ma da shi da komai yanzu kai wannan in mutum bai gani ba ya za ka gaya masa kuma ga shi ya bayyana duka ba ɗaya haka kunna wa garuruwa fitilu fitilun nefa kunna wa garuruwa fitilun nefa daga ƙasa kaza a jawo wayan nefa a kai ta ƙasa kaza ta kunna wuta a kaza kaza wannan ba dan an faɗa ba wa shi zai faru to yanzu wannan ma ya zo ma zama ƙauyanci gashi nan ma na rana ake yi da kaza ɗan inda za a je ma ɓawa gidan kai dinga buka abubuwan rana suna su kan aiki ko da shi da abubuwa gashi nan ba mu san ma me zai faru nan gaba ba duk da baki da da kuma cewa wannan wutar da take baku hasken nan bari ma wannan wutar da take babu al'adar nan wannan wutar da take kona ta kuke girki da ita ina kaza kaza kuma wai duk daga ruwa aka kwaso ta kuma wai daga ruwa kishiyar wuta ne wuta kishiyar wuta akwai neban nan daga ruwa aka inda suke da teku ma sun fi neban mai ƙarfi saboda sun fi samun mace sun fi samun wuta wannan ba abin mamaki ba ne a ce inda suke da ruwa ma wutar sun fi samun ma wuta din ma kuma ya faru da shi. Wani yana daga cikin abubuwa duk da ba dan da suka faru ba in an ce da mutum ma su faru. To kuma amma duk su Qur'ani yake faɗa din nan. Duk su Allah ya saka masu tafsirai kowa ya faɗa kowa ya tafsiri ya kwakwalwarsa iya zamanin. Kuma annabi sallallahu alaihi ya faɗe su daki daki ba abin da bai bari ba. Da wa'anda suka faru, da wa'anda suke faruwa a zamaninmu, da wa'anda za su zo nan gaba bayan mutum ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai dai kowa in ya zo zamanin ya gani duk gaba ki ɗaya duk ya faru kamar yadda ya zo a cikin hadisinsa hatta tarawul umuran idza aske kun ga lamura masu girma allati lam takunu tarawul wanda ba ku taɓa sanin ba ku taɓa ganin ta ba ma fa huwa fi jawami min jawami kalimi wa azimu mu'jiza wannan daga cikin girman mu'jizan manzo Allah da tattare maganarsa sallallahu alaihi wasallam ko wannan ya faru har ma su turawan su dinga yanzu da wannan a cikin addinin ku malamai su ce musu wallahi akwai ga majmu'ul buhus can azhar da kasashen turai din duk gaba daya akwai wajen bincike duk inji in ya fito sai an ce to me musulunci ya faɗa a kansa kuma yanzu me za a samu suna da larabci turanci dai gashi to nan za a yi masa kwalima ko a banna turancin ko a sa masa kaza ko to kuma nan malamai za su kalle shi me me yake yi ya kamannin sai ya kaza kaza in ba a sai wani ya ce ai wallahi annabi ya faɗa wannan sallallahu alaihi wasallam shine kaza shine kaza shine kaza duka baki ɗaya to ake tambaya ko ko mu musulmai su dinga wai kuwa yanzu duk waɗannan abubuwan da yake annabi ku ya san da su wai ku annabi ya faɗi waɗannan abubuwa ko ko wawa ma jahili ko ko maki munkiri eh ne ne san kai eh su ba kaza kaza sha sha sha dabba jaki da abin da ya fi haka ba da kiki me annabin bai faɗa ba me bai kai ne da ya dolo da kiki ba ka iya ganewa ba wako duka ta tsare abubuwan da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yanzu dai duka abin da muka hadisai ingantattu tun daga kafin za su har ba har tashin kama ba abin da ya faɗa to ka ce bai faɗa ba ma aikin hukuma ma ma ɗaurin rai da rai kamar ka karyata sahabbai ne ka karyata hadisai ingantattu duka baki da ko kuma wata gaibin ta gidan ku ce gaibin ko kan mene ne ga kaza to duk wayannan sai a dinga wai ba annabi amma wannan abu ba da ba da kiyayya ruwa wannan dan wayannan abubuwa abun mamaki ya isa imam Hassan yake cewa ya dace mutum ya je kasar turai ma dan yawo dan sha dan ganewa idansa ya ga wani abin ya rasu wallahi wannan abin daga kumfe ku ya zo ƙarya ɗan adam a ce shi wannan kuma shi ya yi tuntun ya gama ba kuma yanzu new modern ma yake nema wannan ma ya zo kawai shi rikicin bature kenan dan an yi abu ba tsara a ita muna to ai an yi an gama to ai kuma wannan ya yi girma da kwamfuta ɗaki guda ce wa'annan kwabiyoyin da suke ɗan lasa waɗannan da aiki guda ne da injina da kaza kaza ake mai da shi kaɗan ake mai da shi kaɗan har ya zama rabin ɗaki har ya zama wata kusurwa har ya zama zai iya hawa kan tebur har kaza har ya zama a hannu a aljihu har ya zama a aljihu da ɗaki guda ne injina a yi dai niyo mota niyo mota kaza kaza to annabi duk ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi To wannan hadis wannan tambayar kanta ita ma annabi ya faɗa za a yi ta sallallahu alaihi wasallama ita kanta tambayar shin fa annabi ya faɗi wa'annan abuwa ita kanta ma annabi sallallahu alaihi ya ce za a yi ta har wannan tambayar da kai ma annabi ya ce za a yi ta sallallahu alaihi wasallam saboda wannan sallallahu hadisin samurata din da manzala ta tarauna qabla an takuma sa'at kafin kiyama ta tsaya za ku ga ashiya'an abubuwa satinkiruna ha za ku ga bakuntanta ko da kanku za ku yi su wai abin nan da kai ha iza ma saboda girman ta wai girma na kata wa saboda girman lamarin girman lamarin ta kuluna har ku dinga cewa hal kunna wujizna biha wai ko a cikin addinin mu an faɗi wa'annan annabin addinin mu ko ya faɗi wa'annan abubuwa mu musulmi ko mun san wa'annan abubuwa mun sani ya kuma kawai an tafi wa'ansu abubuwa dan karatu kaɗan za ka faɗa na Allah ka rabin da ya ce kaza ya ƙaƙaro kaza ya ka dan abu kaɗan za ka faɗa cikin hazaran Allah ce ya ce kaza ya ce ka to she musulmi zai ji daɗi ya yi bincike ya yi bincike dan magana kaɗan da wata nawa ne ilimi gashi nan tsubi tsubi amma waye zai ma magana dan na kusa kusan ma ya hakanci malamai faɗa suke a kansa rikici duk daga ta wani malami yake cewa kun tsaya kuna ta rikici tsakanin shafa kafa da wanke kafa su da sun ce shafa ko kun ce wankewa gaba har ma alwalati ta kuce mu gaba da to no dan abu kadan dan kadan za ga ana ta gwama rai ana ta rikici ana ta kaza ka abubuwa da suka bi shi ba adadi suna nan sibi sibi kowa ka je ka duba ɗakin sa ga da wanda suke cikin ɗakin sa yayi karatun da yayi karatu kan zai kai dan wani abu ne dan kadan na cikin wannan littafin to ina shauran to ko dai an ce su ko za a dinga dinga baki da to an fada to an wannan ma kaga mu'jiza ce fa idza ra'aytum zalika annabi sallallahu alaihi wasallam in kun ga wannan abu fazkurullah to fi zikiri ai zikiri ai zikiri a koma ga Allah sai Allah ya buɗa muku ma kusan an faɗa ma ga su ma sai ku ga hakika su ku tuna Allah, ku tuna Allah, kuma ku san kudura ce ta Allah. Me, to sai me, me girman sa, ya fi Allah ne ko kwashe wanda ya kira shi ba, ba komai ba ne wannan kudura ce, ba technology ba ne, ko ne ta ce, ai kudura Allah ce. To ina ne kudura kuma? Shi kuma, tabaraka wa ta'ala. Shi ma baturan ai kalimar Allah ne. Inni ja'ilin fil ba dan adam bane, ba dan adamu bane. Kullukum min adama wa adam min dukkan mu da mu da shi duk ƴaƴan waye. duk ubanmu ɗaya Adamu dukkan mu ɗaya to ai ni da ilmi shi ma kaliban Allah ne ai kalibancin yake kalibancin yake duk gaba gida to duk an faɗa to ku zikirin Allah ba faɗa za ku dinga da zage-zage ba ƙarya ka ji bature ya makariya ka kenan ba sun izikiri tuna Allah dan sai komai ya bayyana a gare ka saboda ba sharri irin musu irin inkarin abu ka ce abu ba zai yiwu ba wannan shine asalin bala'i ka ce ai ba zai yiwu ba to ka ce ai ba zai yiwu ba ko to yanzu azabar da Allah zai ma kai ya hana ka abu sai ka ce ba zai yiwu ba to shi za ka yi nufin yi sai ka ce ba zai yiwu ba ko sai ke da aka ce daga karya a zuciya ba ka karya a kafa dan ka karya a kafa sai a tsora ka amma in ka ce karya a zuciya ka ce to ai ba zai yiwu ba to ba zai yiwu ka karya a zuciya kenan to kwanta shi ko ya ai an yi ma an gama me ba zai wannan shi an yi ma an gama to ku zikirin Allah faskurullah ku ambaci Allah an kun ga wannan abu wa alamu ku sani annaha awail wannan farko farkon kiyama ne abubuwan da zai zo da yawa abubuwan da zai kuma sallallahu alaihi wasallam wannan daga mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam technology gashi nan sai ka ga na farko ya fi kwari yanzu kamar yadda muka faɗa da kwamfuta ɗaki guda ce wayoyi da injinoni da kaza kaza ɗaki guda ne yanzu wannan ɗaki guda yana da kwari ko ba shi da kwari zai bi ɗebo labarai zai amma yanzu an dawo da shi aljihu ba kwari signal network service wane ne da sun ɗan goce sai a ce abin ya na da za a ga ba zancen wa'annan saboda da kwarinsa da kaza kaza kaza da abin da muka sani kaset ne rikoda da kaset take tun kaset na farko mai kaman bidiyo rikoda farko kaset ɗinta kaman kaman bidiyo rikoda farko in tana yi ma ta za ka iya fito da ita ka jawo hanjin ma ka tsinka ka kulla shi kenan ta ci gaba ita ba kirashin a jikinta babu yi ne take aka ci gaba ya dawo irin wannan kaset da muka sani irin wannan aka ci gaba yanzu kasetin ma ya bata kasetin ma sai cd aka ci gaba yanzu cd ma ya bata sai momon sai momon ko to mu san me zai zo gaba ba to yanzu cd nan da ka taka shi ya karye momon nan da ka taka shi ya karye ko ko cd nan lafiya kalau a ce ya yi sikirati ya gama to yanzu wannan abun a iya nan yake kawai yesu kirashin ya gama yanzu kun yi asarar wani abu ko ka taɓa jin an ce ka sai ya ya yi kirashin ya gama za ka ka sai ta shekara ishirin tsofo fitin fitin amma an kasashe alkoda ya ci gaba da yi ka gama ana duk abubuwa masu ƙwari ana new modern duniyar ma ana new modern duniyar ma yanzu an ɗora duniyar ma a gidan gizo-gizo offside ma'ana an ɗora ta a gidan gizo-gizo ko to Allah ya kiyaye wani ya zo ƙasar ma da muke ganin ta kuma ya dora mana isa a gidan gizo gizo rana ɗaya ko kiyama ta tashi ɗaya da za a yi ma'ana a shekara alamomi ne a tafi a ga alamomi ne da tashin kiyama kuma filan haka ne da kankarar da abubuwan da muke ginin da su yanzu da ɗan Allah ya kiyaye ɗan makami kaɗan za a ga duk sun rushe duk ba jibi da gida irin na Amerika wannan gidaje mai hawa ɗari da wajen goma sha biyar naɗihatu suhubi ana ce musu masu tunkuyar sama sunan sunan gidajen kenan dama wai kaho ne mai tunkuyar sama ga ƙasa tana tunkuyar sama kana hawa na tasa'in ana tan ana ruwa a hawa na tamanin amma kai ka shiga wajen ruwan ma naɗihatu suhubi amma a hawa ɗaya an gama da su hawa ɗaya to kuma gine-ginen yanzu kaga alama ne na kiyama duk wani modan an yi sai kaga na da ya fi shi kwari duk wani ni modan an yi sai kaga na da ya fi shi kwari duk wani ni modan an yi an buga littafin ne in karatin in gazatin ne to ka gani a cikin ni modan din ma za a je a kwaso wani ni modan din da kuma sai dai a wayi gari a kiyama ko da yi gaskiya sallallahu alaihi wasallama to duk kun ga wannan ku zikiri fadkurullah da ku ambaci Allah ku yi zikiri ku yi zikiri wa alamu anna awahil lisa'ad farko farkon kiyama ne abin da zai zo yana na gaba yana yanzu wannan Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi a Musnad din kaga yanzu wannan ya faɗa a sarari duk gaba to ba wannan ne Ahmad ya rawaito ba wannan Abu ya ala da Abarani suka rawaito to yana daga wanda kuma Ahmad bin Hanbali ya ya rawaito wannan wanda muka faɗa tunan bazzaz ya rawaito da tabarani a cikin babban yana daga abin da Ahmad bin Hanbal Allah ya kare da a gare shi ya rawaito hadisin samurata ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi hadisi ne mai tsawo maza Allah sallallahu alaihi wallahi annabi Isa zai sauka dujal zai sauka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin sufanta dujal ita walan ya kuna zalik zuwan dujal ba zai zama to ba hatta ta rona umuran sai kun ga lamura ya ta faqa mu sha'anu hafi nufusiku da lamarin ta ya girmama a cikin zuciyan abin ya fi karfin zuciyan to sai kun ga waɗannan abubuwa wa tas'aluna bainakum har ku dinga tambaya a tsakanin ku kun ga wannan abu hal kana nabiyyu kun zakara lakum hal wato annabi ya faɗi waɗannan abubuwa muku annabi ya faɗi wannan abubuwa wallahi annabi ya faɗa jisu sallah hadisi ne wanda za a kai wannan lokacin za mu dinga wai ku annabi ya wannan masu kirkin ma kenan fa ko yanzu fa duk girman abin da yanzu annabi ya faɗe shi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa'annan wa'annan kenan har yanzu yace mu tafi da gudu annabi ya faɗi jirgin ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi jirgin ƙasa zai zo yana daga cikin abin da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya fassara zancen jirgin ƙasa waya zaharu dukhan ƙarshen duniya hayaki zai bayyana shi ne wannan hayaki da ake so hayakin tashin kiyama zai cika duniya zai kaza kaza to zahiri na nan amma shehu ya ce amma abin da ake nufi da wannan hadisi jirgin ƙasa na wancan zamanin na zamanin shehu radiyallahu wannan jirgi ne charcoal mai fitar da hayaki din nan hayaki ya cika duniya kafin kuma technology ya zo yanzu a yi jirgin kasa ba mai hayaki irin wannan ba ko yanzu ga yana da hayakin da jirgi amma dai kuma har kuma yanzu a zamanin mu ma ila shau bai tarar da wannan barazala ha an yi jirgi na electric ma gashi wannan jirgi yanzu ba ma hayakin ba ma tafa ba electric ne kawai da wuta yake aiki duk gaba ki da wa yanzu har dukhan kuma shawar da azama ya je hajji 1935 ya ji hajji na jin tasi ba jirgin ruwan da ya hau jirgin ruwa mai hayaki shi ma da takol yake aiki kun ga titanic da da takol yake aiki shi ma yana fitar da hayaki fulkul bakiratu jirgin ruwa mai hayaki amma a zamanin da kuma an yi jirgin ruwa mara hayakin kuma sai sa mata suna fulkul makhiratu da khatarabi jirgin ruwa mai keta ruwa, tankar watarar fulka mawakira, jirgin ruwa mawakira mai keta ruwa, azuraka tana keta ruwa, tankarul ma duk gaba kida, fulkul makira su, fulkul bakira su duk gaba kida, sai ce ma'ana hayaki kenan, ita amana zahiri na nan, amma to kuma haka ne gaskiya. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana jirgin ruwa jirgin ƙasa da wannan manya-manyan motoci masu iban kaya da shi ne babban motoci nan ko masu iban kaya da masu iban mutanen irin wannan na Makpolo din nan Brazil ake ce mata kome da ita da da jirgin ƙasan da jirgin ƙasan duk gaba gida da wannan manya-manyan safa, Bob, wannan manya-manyan safa ɗin nan. Duk baki ɗaya, a nan da tankoki ɗin nan masu iban fetur, da masu iban ruwa, da masu kaza a nan sallallahu alaihi wa faɗe su. Sallallahu alaihi wa sallam. Yana daga ciki, kafin na annabi sallallahu alaihi wa sallam, ayoyin Qur'ani sun faɗe su. In ji shi wannan shari'a. ya tare daga aya ta farko da ta faɗa wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatihim fil fulkil mashhur Allah yana cewa ai yana daga aya a gare su mun dau zuriyarsu a cikin jirgin ruwa wanda aka take shi da kaya tun daga jirgin ruwa annabi nu annabi nu ya fara jirgin ruwa har kuma ƙarshen duniya wannan aya ce a ce mun ɗauke su akan ruwa ruwan nan da in ka ɗan jefa tsakuwa a kai sai sallime a ga jirgin ruwa na sai a shekara ana yi man lodi yau kayan duniya ma masu nauyi sun fi tafiya ta ruwa kaza ai wannan aya ce ko sai Allah ya ce wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu za mu halatta musu za mu halitta musu irin jirgin ruwan kuma akan ƙasa kuma su dinga hawa irin da akan ƙasa kuma su dinga hawa wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu irin sa akan ƙasa kuma su dinga su dinga hawa to in ka duba wayannan su ne wayannan jiragen jirgin ƙasa shi yayi kamama da saboda gudu wanda za a ce wannan aiki amma dai yanda jirgin ruwa a kan ruwa yake gudu haka jirgin ƙasa yake gudu a kan ƙasa. To kuma har aka zo waɗannan manya-manyan motoci su ma ga su nan. Yanzu ka je kamfanin nukan ka je Obaja na wajen kamfan tagwatar za ka wa'in su irin mene ne sunan mai eban ƙasa ɗin nan. Eh? Wanda tiba wa'in su ne? To waɗannan masu yi ba ba ma sa tafiya kan titi waɗannan. Dan tayar su ma ta yi wata motar. taya su ma ta kai girman jif wata motar to ina kuma abin da yake sama to wannan wala wal jawar mun sha'ati kala ala za ka jiragen ruwa masu tafiya akan ruwa ka ce duwar wasu ne to wannan irin abu ne ga shi yake tafiya akan ƙasa kuma za ka ce duwar wasu ne kaje da wayannan manyan motoci da jiragen kaza kaza wayannan kenan amma Allah ya saka masu tafsiri na da wanda wasu wannan lokacin ba ce suka raƙuma ake nufi. Yanda jirgin ruwa yake tangaɗawa shi ma haka raƙun yake tangaɗawa yanda jirgin ruwa yake iban kaya haka raƙun yake iban kaya har suka sa masa safinatu sahara jirgin ruwan hamada. Allah ya saka shi ne a zamanin su. Me ya ja a wancan zamanin ba amala ba da raƙumi da kaza kaza. shi ne in ka kalli za ka kaman dutse kaza kaza kaza duk da zai ka kawo abubuwa Allah ya saka musu da alheri amma da sun zo wannan zamanin sai su ce o to mu dai kawai kamanta muka amma gashi da idansa duk gaba gida gashi da idansa saboda kuma rasu yake ɗiban mutanen ya ɗebi kayansu da kaza amma abin da ya faru a zamanin mu ji mai littafi na daga jiragen ƙasa ɗin nan na daga waɗannan manya-manyan motoci masu iban motoci ma a kansu, kaga mota an loda mata masu iban wannan abu da ake zuwa kaya kwantenoni, kaga mota ɗaya an ɗora mata kwantena a kanta kamar dutse a gabanka, kuma tafiya take yi, kaga mota an ɗora mata igwa, kaga mota an ɗora mata katafila ko katafiloji ma a kanta, kaga waɗannan abubuwa sai dai wannan wani raƙumi ya isa a ɗora mar katafila a kansu ko ko wani raƙumi ya isa a ɗora mar igwa ko ko a ɗora mar kwantena da kaza kaza amma dai iya nasu na zamani su Allah ya saka musu da alheri da dama Qur'ani sabuntaka yake kullum kullum sabun su a zamanin sun ce jirgin ruwa ake a raƙumi ake nufi da komai suka kamanta shi da wanda to haka ne a kuma duk in ba dan shi kaɗai ne a zamanin wanda za a gwada ba indi ba zo indiya ba bare su ga ana ɗiban kaya akan giwa laraba ba san a yi wani abu da giwa ba inda laraba suka fara ganin a yi wani abu da giwa ranar yakin kadisiya iraki da suka zo shiga iraki hadisawa suka yaƙe su da giwa wajen talatin mai sa'adu bin abi wa qala ce to Allah a kira wanda ya san abin da me wannan abu ne haka da yake mun barna sai giwa kenan asil masjid su ta yaza a yankan da aka ce ba ta tsoron kome shi kibi a gasar da hagan ko kuma mashi a ce mai yadda da maharba kawai su za su kai ta kasa kuma haka aka akwai sadauki musulun da sai da ya kashe giwa bakwai sai ya kashe giwa bakwai a cikin talatin din nan to to haka to amma na kuma duk da da jirgin ruwa ba in ba dan shi na zamanin su ba zai gudu irin na jirgin ruwa duk da lakaki irin na lakumi suna tsakirin na ɗan irin kayan da yake ɗan iba kaza duk gashi na to amma ko shi kaɗai ne a zamanin su amma lalle da sun zo wannan zamani sun ga waɗannan motoci masu iban kaya ai lalle da sun ce amma Abdullahi bin Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma addu'a Allah ya sanar da shi fassarar Qur'an Allahumma allimu ta'wila ya sanar da shi ilimin goye na cikin Qur'an bayan nasarar shi da ya zo tafsirin wajen sai ce to lallai dai raƙumi yake amma Allah mai iko ne ya halitta mana irin jirgin ruwan akan ƙasa me ban sani ba amma Allah mai iko ne tunda ya ce zai yi zai yi Allah mai iko ne ya halitta mana irin jirgin ruwan akan ƙasa Abdullahi bin Malam Bahar kuma da ya zo yace shi ma ya kafa a kansa wayansu jama'an nan masu fasara suka ce duk ba jirgin ruwa bane da yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa Allah mai iko ne ya halitta wani abin akan ƙasa ya zama kamar irin Allah mai iko ne haka aka dinga tafiya malam na hasu da ya zo ita aiko wannan shine magana mai kyau wannan abin da suka faɗa a tau ni ma dai ban sani ba amma dai wannan abin da suka faɗa shi ya fi kusa da lafi duk gaba ɗaya Allahu akbar da sun zo wannan zamani da sun ga abin da idan su da sha'abu da sun ga abin a idan su to wannan kenan sannan wata aya kuma Allah ta warka wal khayl wal bighal wal hamim al khayl الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة دواكي الفدري داكي وحوتا دن تكيك وراري دك وحو دن أدو ويخلق ما لا تعلم كما أتكين أبو بوما ما زي حالي تموكوين أبن دوا كسني منان غبا yanzu abubuwan hawan da kuke da shi doki da alfadari da jaki da kaza ba shi ne dai abin da yake wani sai raƙumi ko da waya kaluku ma la ta'lamu kuma sai halittar muku yanzu abun hawa ma da ba ku sani ba yanzu wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce yanzu waya kaluku ma la ta'lamu nan duk motocin nan duk nau'o'in su duk komai na hawa na aira ce inda dai abin da za a dangana shi da irin su doki su jaki su kaza da kuma abin da za ka hau dan ado akwai na hawa dan dan kaya akwai abin da za ka hau dan ado abin da aka hau don shakatawa To, wannan wannan kenan, wannan duk gaba gida shi ne suke kyallan tun da ba keken doki, har keken inji don aka soma keken inji ma ba doki ne zai jashi ba inji ne zai jashi keken ne da har aka soma su keken ma wannan na hawa din dokin karfe da ake ce masa haka ma tsofi suke gaya mata dokin karfe keke kenan har aka soma kuma babur gashi nan mota motoci da abin da ba adadi yanzu kokari ake wa mota su dinga tashi sama kamar jirgin sama to wannan kenan sai aya ta uku kuma Allah tabaraka wa izal isharu ubtilat idan aka yi fakin din raquma izal isharu ubtilat idan aka aka yi fakin din raquma aka daina hawan su ba wanda dan zai je Kano ya ce to Allah ya kamo a yomin hayar raqumi kaza zan je Kano ko ko zan haura kuni na ya na aina ta buka mu ba wanda zai yi wannan uddilat sai dai kawai a yi dan cin nama ko dan sai dai buga irin nan ko sahara ka je yanzu komai nisan sai ka samu mota a wajen lan durobobi ga suna za kuma dai an mai da shi kadara ce kawai ta kuɗi awa wajen ya ibu kaya ko dan ya kaza kaza ba wai zan ishar uddilat wannan shine raƙuma duka duka baki to a ce an daina an yi fakin dinta saboda ga akoru kura nan ba haka ina wannan abu da ake diban kaya a shigo akoru kura ake shigo saboda ga akoru kura ya shigo ga kantoci kanta wannan motar katako ta da nan ko da daf din ma ta yanzu da kaza ga tarago na jirgin ƙasa wagunan da ake take shi da kaya ga tarago ma na jirgin ƙasa na iban kaya din dama na ruwa duk akwai wannan an sani amma wai a ƙasar shi ma da za a yi da wani raƙumi sai hatta ƙasashen laraba da da da raƙumin suke ɗiban kaya suke sa yanzu duk abin ya ba raƙumi dai wai yanzu a ce wai an buƙace sai dai kawai sha'awa ko ko dan dan wani abu amma ba sahara ba dokar daji da zaka je baka tarar da akwai abin da yake ɗiban kaya ba to kaga to kuma wannan hadisi ma ya zo da shi a sarari cikin abin da imam muslim ya na saukar annabi isa wa zallata wallahi tallahi dan maryama zai sauka da mai adalci zai karya zai karya kuros zai kashe alhanzir zai jefar da jizya za a bar ilasu malayis a alaya wala tutura kannal kilas malayis a alaya za a bar alkilasu na kulu raƙuma ba a lokacin da shiga zai sauka za ga an bar kuma ba a hawan su ba a yawo a kansu ba a tafiye tafiye a kansu to wannan ainihin shi ne idan ishar hudilan saboda ga jiragen ƙasa ga motoci ga kaza ya zo a cikin alamomin tashin kiyama na zancen saukar annabi isa alaihi salatu wassalam da aiki da motoci da barin raƙuma ɗin nan kuma akwai hadisin da ya fi wannan ma fitowa sarari cikin maganar zancen dujal da ya zuzo ma da sauka annabi isa cewa dujal zai kewaye duniya gaba ɗaya a kwana arba'in haka annabi sallallahu alaihi wasallam dujal zai kewaye duniya gaba ɗayanta a kwana arba'in kwana arba'in gaba ɗaya zai kewaye duniya duk da baki ɗaya rana ɗaya zai kewaye duniya a kwana arba'in rana ɗaya kamar shekara take rana ɗaya ce amma yawan ta zai zama kamar shekara rana ta biyu kamar wata rana ta uku kamar sati shauran kwana talatin da bakwai ɗin kuma kamar irin shauran kwanakinmu kamar irin shauran kwanakinmu to har sabi ya rasu lallai yanzu wannan rana ɗaya ne kamar shekara ya zami da salloli kenan maza laice ku gwada lokaci ku gwada lokaci lokaci da ya lalace amma dai ku gwada lokaci a wannan sai ku gwada iyayen da azhar za ku gwada iyayen da al'asar za ku gwada amma fa yau ana nan ranar ku gwada isha ku yi bacci ku dai kuma gwada asuba kuma gwada haka har ai shekara ana gwada ta wannan malaman fiqh suka samo idan ka je garin da rana ba ta faduwa ana azumi to ya kenan to ka gwada da maka ka gwada da ko in kana da waya in kana da kebul in kana da abu kaza ka gwada washe alfijir din maka yake fitowa ba za a daina cin abinci to ga rana tsaka yake ce to yanzu na gama sahur ana nan ana nan maka gashi an fara karfe shida masalan ko karfe biyar na safe za a yi sharuwa karfe shida kaza kaza in maka ta sai ka gwada awa nawa ne kenan to duk in wannan lokaci sai ka sha ruwa kai ma yanzu ka sha ruwan azumi alhamdulillah magariba ta yi amma ranar ga sanan kuru kuru kuma ga za a gwada la'asar haka za a gwada karsai da wannan hadisi ce ba malamai wannan fa'ida saboda rana ɗaya ce ga ta kaman shekara wata rana kuma ga ta kaman wata wata ranar kaman sashi shaurar kamar ranakun to muhim kafin su ma wannan wani karatu ne mai zaman kansa mai zaman kansa to cewa ke kuma zai kewaye duniya a kwana arba'in. Kai kaga yanzu misali mutum ya taho daga Malaysia zuwa nan Nigeria a jirgi sai ya wajen awa talatin da wani abu a cikin jirgi. Kwana wajen nan. Kwana ɗaya da ko kwana biyu, yan tafiya kwana ɗaya. Ko zan da bai kai Malaysia ba wanda za a ce akwai gami yanzu daga nan Nigeria an ka tashi sai ka yi tafiyar 24 hours kwana ɗaya kenan ko? yanzu wannan garin da kai tafiya 24 hours a cikin jirgi da da kaba za a zo shekara nawa ne kwana kwa aikin kwana kila aikin ne yanzu tafiyar da kai ta kwana ɗaya gashi nan inda da kuma wani nau'in abu za a yi sai an yi shekara ko sai an yi kaza sai an yi shekara to daga nan zai nuna ma ashe dujar ɗin in ya zo irin wayannan abubuwan hawa da ake amfani dole ya amfani da su ya hau jirgi ya yi ta yanzu zai daga bangon duniya in zai je bangon duniya da ai dole sai ya hau jirgi a yi dujalcin a yi kaza kaza jirgin ya gudun dai da dai tafiyar shekara za a yi tafiyar kwana ɗaya za a yi amma kuma adadin ta kamar tafiyar shekara ne akwai garin da in zai je kuma tafiyar kwana ɗaya amma kuma da da kafa za a yi koda da raƙumi tafiyar wata ne akwai garin da zai je a rana a sati da da raƙumi da kaza a kwana ɗaya da da raƙumi da kaza tafiyar sati ne garin da za a je kuma shauran garuruwa kuma da a rana ɗaya za a iya karaɗe su yanzu na duk yawon da za ka yi afirka a rana ɗaya za ka iya karaɗe ta a jirgi yanzu nan da daga farkon afirka zuwa ƙasa afirka dai inda dukiya ta yi zai awa hudu ne da wani a kaza zai zo ba ga ma'ana ashe dujar jirgi zai hau ko kaza ya kewaya duka su kuma haka ne za mu zo da irinsu kaga yanzu zancen rakumi ko kaza ji ya fa to haka zai kakkawo abubuwa wanda sai dai mu gudu mu bashi tunda ko farko Ramadana muka fara wannan ma a azumi Allah ya ba mu lafiya a azumin ya kare ba za mu kai shi ba tunda misali ne guda shi to haka amma dan me dan mu ƙara imani shi kuma wanda a jahilci yake faɗa har yake gaya wa annabinsa muguwan maganganu bai san gaibu ba bai san kaza kaza ba ya bari in baya son shan duka ko ko yayi kai ya ɗanɗana Allah ya kiyaye mu a ce rasulatu fati